اختار لعباده مواسم الخيرات لتحقيق العبودية له سبحانه ولتعظيم شعائر دينه أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم أنبيائه ورسله أرسله رحمة للعالمين وإماما للموحدين وقدوة للمتعبدين المتقربين إلى الله ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذر أم أمته منه حرصا منه على السلامة وحرصا منه على النجاة اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك مسلكهم وانتهج منهجهم إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن تقوى الله لب جميع أصناف العبادات ومحورها الذي تدور حوله إنها أفضل زاد العابد وأرقى منازل السالك وأسهل مطية المخلص لله عز وجل بها يحصل للمرء المخرج من المضايق وبها تنال الرزق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبها يتم للمرء التيسير في أموره ومن يتق الله يجعل له من من أمره يسرا بها تكفر السيئات ويعظم له أجر المرء ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وبها تنال ثناء الله تعالى في تأسيس المشروعات النافعة أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم ولباسها خير لباس يلبسه الله عبده ولباس التقوى خير فكل ما يطلبه العبد في جانب تحقيق العبودية وفي جانب التيسير في الحياة سببه الأكبر هو تقوى الله عز وجل عباد الله ها أنتم قد أكملتم عدة شهر شهر التقوى صياما وقياما وإنفاقا وقراءة لكتاب الله أكملتم عدته في طاعة مولاكم وقد وعدكم على لسان خليله محمد صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي قول آخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فهنيئا لكم هذه البشرى ثم هنيئا لكم هذا التوفيق من مولاكم الكريم فصلوا الله القبول والمثوبة إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون إن العيد في الإسلام إنما شرع لتحقيق مقاصد عليا من أعظمها إظهار شعائر الله تعالى وتخصيص زمن يفرح فيه جميع أفراد الأمة بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية ومنها تحقيق الألفة والمحبة بين المؤمنين بإذهاب الشحناء والضغائن والإحن والبغضاء والحسد والتناجش وكل ما يبع وكل ما يعب- يبعد الأخ من أخيه وكل ما يوغر الصدور وكل ما يذكر بالأسباب الدافئة إلى تلك الرذائل من هروب جاهلية وتفاخر بالأنصاب والأصول الإرقية النتنة والنظر الدونية إلى الآخرين من المؤمنين ويعلمنا العيد تحتم استبدال ذلك بالمحبة والصلة بين الأقارب وصفاء القلوب وإيقاظ الأسباب الجالبة للألفة هذه الألفة التي قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم عنها لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فاحرصوا على رأب الصدر بالعفو والنسيان ونسيان ما مضى يقول الله تبارك وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المؤمنون عباد الله استيقظوا من الغفلة في هذه الحياة عن ذكر مولاكم عز وجل أديموا ذكره وألذوا بأسمائه والتفكر في مخلوقاته إن الذاكر الحي والمتدين الحق يرقب ربه في كل حال وحيثما كان وينضبط مسلكه ونشاطه بأوامر ربه ونواهيه يشعر بضعفه البشري فيستعين بربه في كل ما يعتريه أو يهمه وفي هذا يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله تعالى ويقول عطاء مجالس الذكر الصلاة والصيام والحج ومجالس الحلال والحرام والبيع والشراء والنكاح والطلاق لذلك ربط الله تبارك وتعالى أمر- أمر الذكر بالتحذير من الغفلة يقول الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين عباد الله أيقنوا بأن إدبار الليل وإقبال النهار وتنفس الصبح وغسق الليل وحركات الأكوان وجريان الأفلاك كل ذلك بقدرة الله وقد وأقداره الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اعتبروا عباد الله بمن قد مات من إخوانكم وأقاربكم الذين كانوا معنا في العام الماضي وها هم قد رجعوا إلى ربهم قمتم على جنائزهم وصليتم عليهم ودعوتم لهم ثم مع شدة محبتكم لهم حفرتم حفرا عميقة وأدخل- وأدخلتموهم فيها وهي محكمة الإغلاق محكمة الصد لا وجود فيها لأبواب ولا نوافذ ولا يحضركم حينها ما يحتاجون إليه من هواء لطيف وبارد بل إنكم تحكمون صد جميع المنافذ وأنتم موقنون بأن لا لقاء بعد ذلك فاتقوا الله تعالى يا عباد الله ولا تأخذكم الغفلة إلى أن تنسوا ربكم وحقوقه وعبادته وحده بل احرصوا على تعلم دينه والقيام بكل ما يؤتيكم عن الإسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها الآباء والأمهات الحرص الحرص على بقاء الأسرة على الإسلام والسنة إن الأولاد أمانة من الله فاحرصوا على حياتهم الجسمية والروحية إنها مسؤولية تحملتموها منذ وقت الزواج ولا تتركوهم يجوبون الشوارع ربوهم على العقيدة الصحيحة والأخلاق الحسنة أيها الشباب والفتيات اتقوا الله تعالى في أنفسكم وأمتكم أنتم أمل هذه الأمة احرصوا على ما ينفعكم وتجنبوا كل ما يحقق لأعداء الإسلام فيكم بغية من أسباب الانحراف عن الإسلام والسنة وتعاطي المسكرات والانغماس في الملذات والشهوات والوقوع في بؤر الشبهات وإهدار الأوقات في وسائل التواصل إن أمن, البلا إن أمن بلادنا ولحمتها وبقاء الإسلام فيها حدود حمراء لا يدانيها شيء في الأهمية فعلى كافة من يعيش فيها من مسؤولين وحكام ورجال الأمن والساسة والعلماء والأكاديميين وغيرهم القيام بكل ما من شأنه بقاء الإسلام خصوصا إذا اعتبرنا بما يجري على شمال نيجيريا حاليا من الاضطرابات الأمنية والقتل والتشريد وقطع الطرق والاختطاف وتهتك أعراض النساء أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم يا من يخوض في شأن السياسة والانتخابات اتقوا الله في أمر أمتكم ودينكم لا تخسروا دينكم على حساب حطام هذه الدنيا لا تفرقوا الشعب لتحقيق أغراضكم ولا تسفكوا دما حراما من أجل مقعد مدته أربع سنوات اتقوا الله تعالى وراقبوه في ذلك يا رجال الأمن نسأل الله تعالى أن يوفقكم لكل خير ونشيد بجهودكم في تحقيق لحمة الوطن في محاربتكم لكل ما يقوم لكل من يقوم على الشعب بسلاح نسأل الله تعالى أن يزيدكم قوة وصلابة في عدل وأمانة وإخلاص وتفاني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم رواه البخاري إن مما يزيد في القضاء على الفساد في شأن الأمن قيام قيام رجال الأمن بمتابعة كل فرقة يرى من تصرفاتها إحداث قلائق في شأن أمن البلد ولا تترك حتى تخرج من السيطرة ألا وصلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام أولي النهى كما أمركم ربكم جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وأرضى وأرض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين وأرض عن وأرض عنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا يا سميع الدعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ya al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ya masu ibada ga Allah, ya waɗanda suka yi sallama da azumi a wannan wuni da muke ciki, bayan godiya ga Allah, da salati ga ma'aiki Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, ina jan hankalinku tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu sani cewa shi tsoron Allah shi ne ƙashin baya shi ne ɓargon asali shi ne kuma asalin gindin komai da komai na dukkan nau'o'in ibada tsoron Allah shi ne mafificin abin da mutum zai guzuri da shi a wannan rayuwa tamu kuma shi ne mafi ɗaukaka a cikin matakai na duk mutumin da yake bautar Allah yake son ya sadu da Ubangiji kuma sannan shi ne mafi sauƙin abin hawa da mutum zai hau doron bayansa da ikhlasi wajen neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tsoron Allah mutum yake fita daga damuwa da kunci kuma ta hanyar tsoron Allah Allah yake arzuta shi Allah madaukaki ya gaya mana wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah zai bashi mafita mafita daga kowace irin damuwa mafita daga matsalar da ta dame ka kowace iri in ka ji tsoron Allah Allah zai baka Allah ya kawo wannan magana a suratul talaq ya zo da ita addini a larabce irin na sharaɗi da mashrut wa man yattaqillah haka yi fada duk mutumin da ya ji tsoron Allah sai ya ce me ya ji Allahu makhraja sannan ya ce wa yarzuqhu min haythu la yahtasib don haka magana ce ta duk mutumin da yake son waɗannan abubuwan kana son mafita daga matsala kana son arziki Allah ya baka to ka ji tsoron Allah tsoron Allah kuma shine bin dokokin Allah aikata abin da ya umarni nisantar abin da ya hana tsoron Allah da shi ne ake samun sauƙin al'amura duk inda kake tsammani za ka buga dama da hagu gabas da yamma kudu da arewa ba za ka samu sauƙin al'amuranka ba sai ka ji tsoron Allah Allah ne ya faɗa wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra za ka yi mamakin yadda ɗan adam yakan manta irin waɗannan ayoyi a lokacin da yake fagam-fagam din rayuwarsa idansa ya rufe duniya ina kike duniya ina kike ya manta da hanyar da Allah ya ce ga inda ake samun duniya ga inda ake samun sauƙinta Allah ne ya faɗa Allah kuma baya faɗin abin da ba haka yake ba ya faɗi wa man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allahu min amrihi yusra Allah zai sanya wa lamarinsa sauƙi ya Allah ka sauƙaƙa mana da tsoron Allah ake kankare zunubai Allah ya gaya mana shi ma wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra duk mutumin da ya ji tsoron Allah wato ya bi dokokin Allah to Allah ya yi alkawari shi ma wannan irin wannan ginin na larabci na sharaɗi da mashruti duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah maɗaukaki zai kankare masa zunubansa ya mu ya ɗan adam da yake loda zunubai na safe daban na rana daban na dare daban babu wanda yake ya kai ka buƙatar a kankare maka waɗannan zunubai ga hanyar kankare zunubai shine ka ji tsoron Allah ka bi dokokin Allah bugu da ƙari Allah ya ce wa yu'zim lahu ajra kuma Allah zai girmama masa ladansa duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah zai girmama masa ladansa kuma sannan da tsoron Allah ne ake samun yabo daga Allah akan duk wani aikin alheri da mutum yayi in kai aikata aikin alheri da niyya mai kyau to Allah zai bunƙasa maka wannan aikin kuma baka san iyakar inda wannan lada zai je maka ba sannan libasu taqwa kamar da Allah ya mana a suratul a'raf shine mafificin tufa da za a sa wa ɗan adam a sa maka tufa ta taƙawa ta tsoron Allah ta natsuwa ta kwanciyar hankali ba ta jiji da kai da alfahari ba ya bawan Allah ka sani cewa dukkan abin da ake nema a wannan rayuwa ko don kyautata ibada ko kuma don kyautata rayuwa da sauƙaƙa ta to babban sababinta ko babban sababinsa shine a ji tsoron Allah ya ku bayan Allah bayan wannan mukaddima da shimfiɗa mu sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ni'ima da ya bamu azumin watan Ramadan ya sanya mana sababi ne shi wajen bauta masa da kuma ƙarfafa kusanci zuwa gare shi to gashi ya ku bayin Allah kun gama azumtar wannan wata mai albarka wato watan azumin watan Ramadan wanda shine wata na takawa wannan azumi dama don ku samu takawa Allah maɗaukaki ya shar'anta shi shi yasa a ayar da ya shar'anta shi yace la'allakum tattaqun ko kwa ji tsoron Allah to kun cika wannan wata kuna masu azumi da tsayuwar dare da taimakon mabukata da ci da dukiya da karanta alkur'ani kun cika wannan adadi an yi azumi kwana talatin kuma Allah maɗaukaki ya yi mana alkawari a harshen manzansa cewa duk mutum sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai sa ran samun lada a gun Allah to Allah maɗauki zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa kamar da ya faɗi a wata riwayar duk mutumin da ya yi tsayuwar ramadan wato ya ƙiyamun laili a ramadan tarawihi ta'ajjudi da sauran nau'o'in duk abin da mutum yayi na kusantar ubangiji to duk wanda yayi wannan yana mai imani da kuma sa ran samun lada daga wurin Allah to Allah subhanahu ta'ala zai gafarta masa zunubansa da suka gabata baki daya sannan yace duk wanda ya tsayu daren lailatul qadri Allah ya bashi tawfiki to shi ma Allah madaukaki zai kankare masa ya gafarta masa zunubansa don haka ine muku murna da wannan bushara daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ina muku murna da Allah ya baku taufiki da gamdakatar da kuka samu kuka yi wannan azumi ya Allah muna roƙonka ka karɓa daga gare mu Allah kuma ka samu dace ya ku bayan Allah shi fa idi an shar'anta shi ne domin wasu manufofi manya daga cikin waɗannan manya-manyan manufofi shine girmama alamomin addinin Allah da bayyana su da kuma ware wani yini wanda bayin Allah gaba ɗayansu za su zama a cikin farin ciki a wannan rana ba a son wani ya shiga bakin ciki kowanne irin bakin ciki karka hantari wani karka zagi wani karka ci mutuncin wani me ake so sallama ziyara zumunci kyauta assalamu alaikum kallon alheri tabassumi da kuma wato abin da duk abin da zai jawo zuciya ta kusanci juna sannan kuma musadar da zukatanmu su zama sun so junansu a gusar da duk abin da yake sunansa gaba da ƙyashi da hassada da nunkufurci da ƙiƙi juna da dukkan abin da zai nesanta ɗan uwa daga ɗan uwansa da kuma dukkan abin da zai sanya damuwa da mummunan zato a yau a wannan rana kawar da shi ake yi kuma sannan duk abin da ya wuce a baya a manta shi ai afuwa Allah ya gaya mana faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah duk wanda yayi afuwa ya kuma yi sulhu duk abin da ke tsakaninka da wani a yau din nan ana fatan dan Allah ka ajiye shi ka nemi afuwa a wurin ubangiji ina ce kai ma kana sabawa Allah to ka nemi afuwar wanda ka batawa yayi maka afuwa shi ma in ya bata maka kai masa afuwa in kai afuwa za ku ga alheri a rayuwarku wannan ulfa da ake so a samu ita ce fa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai da ya goranta masa ita a Qur'ani cewa duk abin da yake bayan ƙasa Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaka dauke shi ka ba da shi ka watsa shi na dukiya domin ka hada kan mutane yace ba za ka iya ba amma Allah ne mai hada kan mutane don haka duk wani sababi da zai sa a haɗa kai to shi ake nema a wannan rana da kuma bayan wannan rana ya ku bayan Allah mu faɗaka daga gafala gafala ta mamaye mu gafala daga addinin gafala daga hatta rayuwar fahimta ta yadda ya kamata me da hankali akan duniya da duniya da duniya da manta cewa za a haɗu da ubangiji mu yi watsi da wannan gafala mu dawo mu tuna ubangiji Allah ya gaya mana mu tuna shi shi tuna Allah da zikirin Allah a gefe guda suke kishiyarsu kuma ita ce gafala ka manta Allah baka damu da addininsa ba baka damu da sallah ba baka damu da duk abin da Allah ya ce yana so ba amma hankalinka baya tashi in ka shiga cikin abin da Allah baya so to lalle kana cikin gafalallu Allah ya tsare mu daga wannan gafala ya ku bayin Allah ku azantu da waɗanda suka mutu daga cikinku kuna zaune tare da su bara baran nan muna tare da wasu adadi mai yawa daga cikin yan uwanmu da danginmu amma a yau ba ma tare da su kun sanya su a gaban ku kun tsaya akan jana'izar su kun sallace su kun tafi makabarta kun tona rami mai zurfi kun zuba su a ciki kun dode duk wata kofa kuma ku kun tabbatar da cewa daga ranar nan ba za a sake haduwa ba to duk wanda ya tafi wannan wurin ba za ka sake ganin sa ba kuma kai ma kana cikin masu tafiya lokaci ne kawai ba a sani ba don haka wannan ya ishe mu gargadi wannan duniyar kada ya zama cewa ita ce sama da komai a zukatanmu amma mu koma mu tuna cewa za mu haɗu da ubangiji ubangiji kuma zai tsaye da mu in ya tsaye da mu ba tambayar mu zai akan matsayin duniya me ka tara me ka mallaka amma za a tambaye ka wacce alaka kai da ubangijinka to mu tuna wannan rana kada ya zama mu je gaban ubangiji mu rasa abin da za mu gaya masa ga shi mun zo da lodi lodi na zunubi ya Allah ka gafarta mana ya iyaye maza da iyaye mata muna jan hankalinku a kula ku a kula sosai da iyali a kula da iyali mai gida ya kula da matansa ya kula da cinsu da shansu da karantar da addini gare su da ilmantarwa kada ya zama a bar su suna yawo a titi suna barace-barace suna kaskanta al'umma amma a zaunar da su a gida a ci da su a ilmantar da su wannan shine wajibin kowanne uba da ya zama sababin zuwan wani rai bayan wannan ƙasa da muke kai ya ku samari mazanku da 'yan matanku ku ji tsoron Allah dangane da kanku dangane da haɗuwarku da ubangijinku kuma dangane da al'ummarku ku ne hasken wannan al'umma ku ne abin da ake gani na future na nan gaba me zai auku a cikin wannan al'umma lalle ku zama ku masu kwaɗayi ne akan abin da zai amfane ku ku nesanci abokan gaba su yi amfani da ku ya zama ku ne abin hawansu da za su tabbatar da wato burinsu na su raba al'umma su nesanta mu daga addinin musulunci su cimma burinsu ta hanyoyi da dama a ta hanyar nisantar addini da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shaye-shaye da zinace-zinace da dilmiya cikin biyan bukata ta jin daɗin duniya da sha'awoyi da aukawa cikin dukkan mahaɗa wadda take haɗa mutane a ɓangaren shubuhohi abinda zai nesanta mutum da addininsa da hana shi fahimtar addinin musulunci da haskensa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana shi ku daina ɓata lokacinku a cikin abin da ya shafi hanyoyin sadarwa kafofin nan na zamani waɗanda sun tafi da addinin mutane da yawa lokacin nan naku mai tsada ne ana sa ran za ku daɗe a duniya ku kamar ba tsofi ba duk da mutuwa ba ta da alaƙa da tsoho ko ƙarami ko jariri kowa take ɗaukewa to amma dai ku ku za ku riƙe ragamar al'umma nan gaba in kuka lalata ta da ƙwaya kuka lalata ta zinace-zinace da luwatsi da sace-sace da rigima da rashin ganin girman na gaba to shikenan al'umma ta lalace yanzu ku duba irin halin da wannan al'umma ta mu take ciki yanzu musamman munan arewacin Najeriya rashin kunya iri-iri babu wani babba a cikinmu ko mai shugabanci na siyasa ko mai rawani mai shugabanci na addini wanda ba a wanda ake ganin mutuncinsa babu wanda bai wuce a zage shi ba kuma duka a cikin wannan al'ummar tamu wadda mu ya kamata mu koyawa sauran al'ummomi yadda za su zauna al'ummomin da ba mu ba da fa su ne a cikin tsirara mu a cikin sutura me ya kawo mana wannan suturar musulunci da tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in muka koma mu hau social media a zagi shugaban kasa a zagi gwamna a zagi sarki a zagi duk wani mai mutunci ba na ba da misali da waɗannan na ba da misali ne da su a matsayin tilas su- da su al'umma take samun shugabanci to duk wani mai farin gemu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajabta mana cewa duk mutumin da Allah ya bashi shekaru to an wajabta akan na ƙasa lalle ya girmama na gabansa amma ku duba yadda muke yanzu kuma ba don komai ba tsakani da Allah yan siyasa suka koya wa mutane wannan abu babu mutumin da yake da mutunci in suka bude bakinsu duk girman mutum za su aje masa mutunci a tona asirinsa da iyayensa da asalinsa da meye saboda kawai wannan fada akan wannan matsayi na duniya an tafi mana da tarbiyyar 'ya'yanmu ba don komai ba sai saboda an bar su da jahilci kuma suna koyi da abin da suke gani a social media da zage-zage da cin mutunci ya kamata a ji tsoron Allah a gyara al'amura kowa ya gyara ko mai kake a duniya inda kai musulmi ne da mai siyasa da alkali da soja da ɗan sanda ɗan sanda mai uniform da marar uniform farkon abin da za ka ji a zuciyarka kai musulmi ne kuma Allah zai tambaye ka ba za a ce ai kana da uzuri aikinka zai hana ka musulunci ba haka ba ne kai musulmi ne kuma za a tambaye ka ne akan abin da ya waje ba kai don haka karka ce a'a ai haka language mu yake a siyasa mu zagi juna mu ci mutuncin juna Allah ba zai karbi wannan uzurin ba dole ne ka zama musulmi ka san kazafi haramun ne ka san cin mutunci haramun ne ka san giba haramun ne kuma duk wanda kai wa Allah zai tambaye ka zaman lafiyar ƙasarmu shi ne sama da kowanne abu wajibi mu zauna lafiya ya ku ‘yan uwa musulmi in aka zo zancen security da zaman lafiya da amincin al'umma da tsare rayuka da dukiya to wannan shi ake ce ma hududul hamra wato alamomi tar alamar da ba a ƙetare ta babu wata al'umma da take wasa ko kuma aka samu wani abu na sakaci a cikin harkar zaman lafiya a cikinta sai face duk wani abu ma da ake ji zai gyaru to zai wahalar ya gyaru za ka dole mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu da sojojinmu da 'yan sandanmu mu ne musu addu'a akan yadda suke yakan duk wasu wata fitina a kowane bangare na ƙasar nan to muna addu'a Allah ya taimake su Allah ya tsare su su ɗin Allah ya ba su lafiya da ƙarfin zuciya da tsikewa da kuma tsayawa a gaban duk wanda zai lalata mana wannan ƙasa su ga cewa su suka ga bayansa ba shi ya ga bayansu ba kuma cikin dare da a safiya da rana insha Allahu ta'ala muna tare da su a cikin addu'o'inmu to duk da haka muna ƙoƙari mu ja hankalinsu su ma su ji tsoron Allah su zama masu adalci su zama masu riƙon amana kar su sa karɓar wani abu na duniya akan harkar aikinsu su yi ikhlasi ga Allah su yi ikhlasi ga wannan ƙasar tamu wannan shine zai haifar da abin da za a zauna lafiya kuma har yanzu duk wani mutum da yake raye a wannan ƙasa wajibinsa ne ko mai shugabanci ne mai wani ambishin ne na siyasa mai malami ne na addini malaman jami'o'i ne alarammomi ne a tsangayu malaman makarantu daban-daban na matakai na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba da masu kula da makarantu wajibinmu ne mu haɗa kai mu ga cewa an tabbatar da zaman lafiya ba abu ne da zaka zo kana me da shi lamari na siyasa cewa wanda suke kai yanzu sun kasa kai kana murna kana farin ciki kana ganin abin ba zai zo kanka ba wannan ba haka bane wannan alama ce ta karancin hankali da lura da wayewa da karatu Allah ya tsare mu muna ganin abinda bangaren nan namu na Najeriya wato arewacin Najeriya yake ciki na tashin hankali da abubuwa na rashin kwanciyar hankali to in ba mu haɗa kan nan mun yaki wannan abubuwa to hakika shi ne zai cinye mu gashi nan kuma yana ta kowa hanya ana hana mutane noma mutum yana ganin gonarsa ba zai iya zuwa ba an kori mutane daga garuruwansu an ɗauke mutane suna daji ba a san makomarsu ba suna hannun wasu manufofinsu Allah ne ya sani to dole ne mu haɗa kai mu ga cewa da addu'o'inmu irin yadda kake addu'a ka ɗaga hannunka in kana son wani abu na aurenka motarka ‘ya'yanka karatunsu ka rika jijjiga hannu ya Allah to wannan abun ya cancanci mu masa irin wannan jijjiga hannu ya Allah ka ba mu zaman lafiya mu duk abin da za mu yi mu ɗaukaka hannayenmu Allah mai sauraron addu'a ne innahu sami'ud du'a sunansa ne sami'ud du'a shi mai jin addu'a ne don haka mu mai da hankalinmu wajen sauraron wannan ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya Allah muna roƙonka Allah ka tabbatar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Ya Allah muna roƙonka ka karbi ibadan nan tamu wannan wata da muka yi muna azumi ya Allah ka karba daga gare mu babu mai karba in ba kai ba Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su rayu a watannin Ramadana masu zuwa zamani bayan zamani kuma Allah ka sanya mu cikin waɗanda za a gafarta mu zunubansu ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa tamu Allah ka tallafa mata wanda duk yake santa da alheri Allah ka taimake shi wanda duk yake santa lalace ta wargaje Allah ka wargaza shi ya Allah muna roƙonka ka ƙarfafi shugaban ƙasarmu Allah ka taimake shi abinda ya sa a gaba na tabbatar da da zaman lafiya da dukkan abin da ya kamata Allah ka taimake shi akan manufarsa ya Allah ka taimaki dukkan shugabanninmu a wannan ƙasa ka Allah ka taimaki shugaban wannan jiha tamu abin da ya sa a gabansa na shugabancin al'umma Allah ka taimake shi a kai Allah ka taimaki mataimakinsa ya Allah ka taimaki sarakunanmu na jihar Jigawa mai martaba sarkin dutse Allah ka taimake shi Allah ka ƙara masa imani Allah ka ƙara masa tsayuwa a tafarki ya Allah ka kare shi daga sharrace-sharrace dukkan sarakunanmu na jihar Jigawa masu albarka Allah ka taimake su dukkan shugabanninmu a kowane mataki duk wanda Allah ka bashi wata amana to Allah ka bashi ikon rikon wannan amana mu kuma Allah ka sanya zuciya da ruhi na biyayya da haƙuri a cikinmu da girmama na gaba da kuma yin abin da ya kamata a mataki irin namu ya Allah ka karbi addu'o'inmu Allah kuma ka sa albarka a samarinmu Allah ka tsare su daga zinace-zinace da shaye-shaye da sace-sace Allah ka ba su abin yi duk wanda zai amfani da su wajen wargaza wannan al'umma tamu ya Allah kada ka bashi nasara Allah ka taimake su ka tsare su ka tsare musu iyayensu da kannansu da yayyansu mu ma Allah ka sa mu zauna lafiya cikin kwanciyar hankali malamanmu na addini Allah ka taimake su Allah ka tsare su Allah ka ƙara musu amana da ilimi da tsayuwa wajen ilmantar da al'umma da sauke nauyin da Allah ya ɗora musu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بارك الله فيكم والسلام عليكم